بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له yaran kunnan suna surutu fa واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin fin nari amma bari yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a barkanmu da haduwa da ku a wannan rana ta lahadi yau nawa ne ga watan rajab 20 da nawa da uku ko da hudu ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2021 mun haɗu a wannan wuri ya kace suna? block 29 mene 202 to nda dai a takaice kasan ku ba rike sai an yi haddace-haddace kafa a san sunayen wurinku kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wannan ba shine haɗuwanmu na farko ba irin waɗannan munasabobi ɗin a nan nda kaduna a babban makasudin haduwanmu shine samun karuwa na aure da aka samu daya daga cikin yan uwayi Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan aure din an buƙaci in gabatar da nasiha ina ga tun kusan wata ɗaya da ya wuce ko na makamanci wannan suke zuwa ban samu zuwa da wuri ba saboda uzurrika da malam Usman din ne masa bayani ban mai tsammanin zan iya zuwa ba gaskiya Allah ne da ya taimaka na iya isowa ba wuri ne da za a tsawaita maganganu masu yawa ba kuma nasiha game da aure nasiha ne da ana ta yi ko da yaushe to sai dai ita tunatarwa na alkhairi dama ba ta yin yawa abu mafi muhimmanci shine ya zamto muna da manufa a cikin duk abin da muke yi kuma ya zamto muna samun abin da ya kamata mu samu akan manufofinmu al'amarin aure abu ne mai muhimmanci abu ne mai daraja abu ne mai matsayi a addini mun riga mun sani duk wanda yake da aure darajar shi kan karu a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna mana mafi kyautatawan mutum a cikin mutane shine mutumin da yake kyautata ma iyalan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne mafi kyautata ma iyalaina a cikin ku abu na biyu shi ne annan sulasulam ya yi mana bayani akan abin da ya sa maza suke auren mata ya ba mu labari kuma sai ba mu zaɓi ya faɗa mana abubuwa guda hudu wanda uku daga ciki labari ne ɗaya kuma umarni ne a cikin hadisin abi dawud annan sulasulam ke cewa maza suna auren mata saboda abubuwa guda hudu wani yakan auri mace saboda kyanta saboda kyau yana da daukan hankali musamman a babin auratayya to shi wani kyau na mace shike burge shi shike ba sa sha'awa iyakan nan shikenan ran da babu kyau din kuma za a samu matsala in kyau din na nan kuma za a zauna lafiya ran da yaga wanda tafi ta kyau ita kuma an shiga matsala Allah sallallahu alaihi ya bada wannan labarin na biyu kuma yace wasu suna auren mata saboda dukiya shi wani ko mace tana da kyau ko ba ta da kyau ba matsalan shi bane inda zai samu nasawa a baka ya zama dan hutu a tafi ingila tare da shi in yana in yana state level ya koma federal ko makamantan wannan ko ya zamto ba zai cefa ne ba tana son shi in ka taba shi ka shiga rigima da ya motsi za ta ce ya aka yi za ta barke dala ta bashi shikenan shi wannan kam ko da ba ta da kyau ba matsalan shi bane anan sulasa ya faɗi wannan wani kuma yana auren mace ne saboda darajanta da matsayin da gidan da ta fito wani shi kawai inda yan royal family ce shi ke nan kawai a ce ai shi ma daga familin su dangote yake aure a a a da wani ai shi ke nan ko a ce daga wani family na sarauta ko makamantansu shi kuma wani wannan ne damuwarsa annabi sallallahu alaihi ya yi gaskiya saboda haka ɗabi'un mutane yake to amma sai dai ya ba da zaɓi a ƙarshe sai ya ce fazfar bi zati din taribat yadak ni annabin Allah kuma ina baka zaɓin ka ɗauki ne addini hannuwanka za su rabauta me yasa ya faɗi haka saboda dalilai da yawa dalili na farko shine duk waɗancan abu ukun da ya faɗa suna wucewa idan mutum ba an fara da kyau ba to in ka ga mutum yana da kyan duri ko mace ko namiji idan litini talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi za su yi ta juyawa a kan shi da rana ya buge shi sanyi ya buge shi ai ruwan sama yana nan a wata rana sai ka nemi kyan karasa fatan shi zai taku ne in mace ce da kirjinta na tsaye tana jin 19-18 ayya tana haihuwa ɗaya biyu da ka ta kalli tsakanin cibiyanta da kirjinta ta san ba ita ce jiya ba ko an mata cs nama ya tattare ko na kaza ya ka shi ke nan kin fara canza zuwa wani abu na daban haka nan namiji ne to yau da gobe sai ta tafiyar da kyau na mutum za ka ga a ce ai wance ta yi tashen kyau ku kalli masu fim ɗin hausa ku gani idan yarinya ta taso tana tashenta ganiyanta sai su ɗauke ta to in Allah da yau da gobe zaka ga sun kore ta sun dauko wata har tallan sabulu zaka ga matan da take jikin Joy da Lux yanzu ba ita bace me yasa an samu wanda tafi ta kyau an gama da lokacinta to kyau yana wucewa sannan sai na biyu dukiya duk inda kai tashin dukiya wata rana sai wani ya fika ko mutum na da dukiyan sai an samu wanda ya fi shi ka duba da aka jin aka ce a dubu goma sai kaga dubu goma kuɗi ne ba mai dubu goma a garin nan sai wane da wane amma yanzu ana maganan young millionaires ne za ka ga ƙaramin yaro da kuɗi kamar fitar iska mai ya faru zamani ya zo an wuce wancan tunanin an wuce wancan level ɗin an zo inda dole ka tsaya wani ya fi ka haka Allah ke yin al'amarin shi to haka in kuɗi ne sai ka ji an ce da wani ai shi ke da kamfani kaza shi ke da kaza yana nan fa da ran shi amma yanzu ba shi ake magana ba an wuce lokacin shi to haka ita mamaci to sai abu na uku shine matsayi shine matsayi idan mutum yana da mulki yana iya taka wanda ya so ba wanda ya iya da shi wani yanki ne na ikon Allah ya bashi aro kafin ya karba abin shi lokacin da fir'auna ya zamani shi haka ya rinka yi ba wanda ya sai shiga gaban shi sai ya ture shi sai ya taka shi saboda fawa ba abun wasa bane duk mutumin da ke da fawa a hannunsa to sai dai a bi shi a hankali har yau da gobe ta ce mishi tsaya a nan wani zai ci gaba an gama da kai kuma dole shi ma yabi to haka matsayi yake in mutum ya rudi da matsayi a wurin bin mutum ko aure to abin da zai zo ya faru shine wata rana ana zaune kwatsam sai ka ji an ce ga wani yanzu shine sabon sarki shine sabon shugaban kasa shine kuma dole ka yi hakuri zamani ya zo yanzu shi zai sama duk na tare da shi kuma yanzu shi ma za su bi shi kafin a je bus stop ta ajiye su ta ɗauki wasu to haka abin yake a mace in mu ce kalli wannan wata rana sai kaga an fara rikici muna faɗin wannan saboda jan hankali aure yana da kyau yana da daɗi amma mu masu masu da'awa masu karantarwa akwai wani abin da bai mana daɗi a babin auratayya wannan abin kuma shine yawan mutuwan aure aure na yawan mutuwa aure na yawan mutuwa mu da muke wa'azi za ka ji waya in sha Allah za a yi maka fatawa goma to kila bakwai ko takwas sai ka ji ya shafi aure to me yasa a society mu ake samun wannan matsalolin mu kuma Allah ya sani ba abin da ranmu yake so bane in son mu samu ne kar wani aure guda ɗaya ya mutu shi yasa ko a shari'ar musulunci suka ce malamai suka ce shi saki da kuke gani sakin mutuwan aure da kuke gani asalin shi shari'a ta zo ta ce haramun ne kar ai saki in an yi aure amma bata ce haka bane kawai saboda maslaha kada ai ta cutuwa amma da so samu ne shari'a ma ba za ta ce ai sakin aure ba to abun bai da dadi to in ka bi genesis din zaka ga babban abin da ke haifar da mutuwar aure waɗannan abubuwan suna daga ciki akwai matsalolin da zaka ga namu ne maza akwai wanda zaka ga na mata ne to me yasa daga ciki akwai rashin orientation ya kamata duk in mutum zai yi aure ko in mace za ta yi aure akwai abubuwan da za a nuna sami shi a nuna mata ita ma kai a matsayinka namiji dole ka san za ka yi haƙuri fiye da yadda mace za ta yi saboda duk abin da ka ji an ce guda ɗaya ratio ɗin 1 to 4 mutum ɗaya zai iya ɗaukan mata hudu kai ka san hankalinka da na wannan ɗaya a cikin hudun nan ba zai zama ɗaya ba ƙarfinka da wannan ba zai zama ɗaya ba hangen nesanka da nata ba zai zama ɗaya ba to dole yanzu ka buɗe wani wuri a zuciyarka ka ce wannan wurin sunan shi haƙuri za ka yi haƙuri da abin da za ka ga kuskure za ka ga gajiyawa za ka ga babu daɗi sannan kuma za ka zamto namiji da za ka iya kara wannan abin mai rauni shi ne abin da ya kamata a nuna ma maza su samu haƙuri da juriya da zamansu da mata sannan su ma mata kuma dole a zo a tsoratar da su Allah a koya musu ladabi su gane duk abin da ya fi ka ƙarfi lallaba shi ake ba rikici ake yi da shi ba duk wanda ya fi ka ƙarfi a duniya inda kana da dabara ba za ka yi rikici da shi ba in aka ce wannan ya fi ka ƙarfi to ka nemi alternative ba dai ta rikici ba ka nemi yadda za ka lallaba shi Allah ya musu makaman da ya kamata su yi amfani da su wurin shawo hankalin namiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure, ya zauna da iyalan shi, an zauna lafiya da su, sun ji daɗin aure ya ji daɗin su, har an yi lokacin da fa ku duba Nana Khadija ƙaramin misali. Nana Khadija fa ta rasu, da ta rasu Nana Nana Khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta ta rasu manzala sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwanta ƙawayenta za su zo gidan shi ƙawayenta fa zai ce a yi musu abinci a girmama su a mutunta su a tarbe su har wata ke ce mishi karka manta fa ita ba zawara ka aure ta muku ga mu ƴan mata gangariya Allah ya baka kaman abun nasu ya dan motsa kun san mata sai a hankali to da ta faɗi wannan sai ke cewa Allah bai canza mun da wanda ya fita ba ta so ni lokacin da mutane suke kina ta ban dukiyanta ta taimake ni sanda kowa ya ki taimakona da yawan mutane sun bi ni ne bayan sun gana ci nasara amma ita tun ina shan wahala ta tsaya da ni to kun ga wannan me yake nunawa daɗin zama da Allah sallallahu alaihi wasallam ji da ita amma a haƙiƙa ne aika ta fi amfana da aka ce iyalin annabi ne har ta rasu kuma ran alkiyama matarsa ce a gidan aljanna ai ta fi shi morewa a wannan bazi to haka ake son rayuwar ta zama don haka nan ashe mun kalli wancan abin da na faɗa ya kamata wanda ba su aure ba su duba addini kafin yin aure wanda kuma suka yi aure su yi ƙoƙari matansu su zamto masu addini me nake nufi da masu addini ba fa ina nufin sai wanda ta haddace ƙur'ani ba wanda ta iya larabci kaman a gaban su dai aka haife ta ba haka nake nufi ba ilimi yana da daraja ilimi yana da kyau ilimi wani abu ne wanda duk wanda Allah ya bashi ya ɗaukaka al'amarin shi to amma ku sani a babin auratayya idan aka ce addini abu na farko ana nufin biyayya ga addinin ba dole sai mutum yana da tarin ilimin addini ba musamman a mace ‘yan uwana mata’ in aka yi maganan addini ana maganan cewa ya zanto in Allah ya ce ki za ki iya yi koran ki zai so saboda da yawa daga cikin mata sun koma walbani walbaka walhanani to ashe kun san hadisin amma ba hadisin malam ba haushe ne wannan ba annabi ne ya faɗa ba yawanci haka ne yanzu wallahi al'azim ina ga ko ajiya sai da naji complaint din mutumin da dole yasa zai auri mace ta uku kuma biyun suna nan me yasa ya ce tashin hankalin shi rashin lafiya faye ya kwanta ciwo har ya shigo gida bayan magariba ya suma a ɗaki ba su damu da shi ba ba su ma sani ba sai wurin karfe tara aka gano yana ɗaki ya suma yana ciwo har yi amai cikin amansa ‘ya'yan shi da makwabta suka taimaka kai shi asibiti iyalan shi ana magana suka ce su zaman ‘ya'yansu suke ba zaman shi suke yi ba wani mugu abu yake muku a'a su dai kawai sun gaji da haƙuri ne to irin wannan irin wannan irin wannan abin bai zamto biyayya ga annan sallallahu ba annan sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mace wadda take mai alkhairi a wurin Allah to zaka tadda ta tana taimakon mijinta tana taimakon mijinta taimakon shi ko da shawara ko da lokacinki ko da addu'o'inki ko da dukiyarki shi aure wani stakeholder ne ake samu baya kammaluwa ga namiji kadai bai kammaluwa da mace kadai da yawa daga cikin mata an jarabe su da su taimaki mazajen su kuma su yi musu gori kuma yi ma mijinki gori tamkar yi ma ƴaƴanki gori ne duk wanda za ta yi ma 'ya'yanta gori kamar ba ta san ciwon kanta yadda ya kamata ba sannan da yawa sukan manta misali wancan da na faɗa duk in ka tattara dalilinsu bai wuce talauci ba bai da shi saboda so da yawa wanda ke da shi ba a cika mai wannan gigin da yawa ba kuma ba don wasu suna son shi ba kawai suna so ya mutu su ci gado shi kenan to amma matsalan ita ce da yawan wanda ka gan shi da arziki ba da arziki ya fara rayuwar shi ba a cikin talauci ya fara yi da yawan wanda ka gansu da arziki in ka tambaye su akwai wani bitter story da za su gaya ma about their life duk wanda ya ci nasara an ka tambaye shi akwai ranar da zai gaya ma ran da ya ji babu daɗi na kalli wani video clip na wanda ya fi kowa kuɗi a arewacin afirka ɗan najeriya waye shi to ashe kun sani rawawul bukhari wa muslim ko na kalli video clip ɗin shi aka yi fira da shi ya faɗo su abubuwa guda biyu da suka kama hankali na na farkonsu yake cewa da yawan samari matasa suna so rana ɗaya su masu zamto masu kuɗi irin yadda ya zama ya ce it doesn't work this way ya ce ba a yin haka ya ce sai da ya shekara talatin da ɗaya yana shan wahala kafin ya kawo matsayin da yake a yau haka dangote ya faɗa ya ce shekarar shi talatin da ɗaya yana cin bakar wahala sannan ya zama dangoten da ake ganin shi a yau ya ce amma kai overnight kana so ka zo inda nake ce ka yaudari kanka ka je ka sake tunani kuma wallahi gaskiya ya faɗi musulunci ma haka ya nuna sannan na biyu ya ce da yawan matasa yanzu suna so su haɗa social life da business ya ce shi ma bai yiwuwa ya ce sai ka wahala ka ci bakar wahala sannan daga baya sai hutu ya biyo ka inda kake sai ka huta kamar ilimi ne duk wanda kaga ya zama malami wanda ya ce malaman nan na huta to don me ba za su huta ba sanda suke cin bakar wuya kai kana ina ai duk wanda kaga ya zama malami to ka tambaye shi ya kwana da yunwa ko mu don ire-iren mu da muke ɗalibai ma mu ba malamai ba wallahi na san lokacin da daga na za a sai mun madara da komai makaranta amma wallahi wani zai kwace kuma ya mun duka ya kwace mun kuɗi ya kwace mun abinci ya fasa mun jiki da wayan wuta wallahi sai na koma ɗaki na matsa jini baƙin jini a cinyata in matsa jinin da aka farfasa mun jiki ba an kwashe mun duka provision ɗin da a ranar na dawo makaranta boarding school me zan ci kicin za mu je mu rauro ƙwanzo mu zo mu jika ƙanzan nan wallahi har mu fita sallah asuba ƙanzan nan bai taushin da za mu iya breakfast da shi ba sai karfe bakwai kan aje assembly ground za mu zo mu ci ƙanzan nan sannan mu lallaba mu tafi assembly ga ciwo a jiki ga yunwa ga an kwace ma kuɗi in kai reporting kuma da dare met ɗin shi za su tashe ka su faffasa ma jiki haka nan za ka haƙura har sai an zo visiting kai wata guda kana cin ƙanzo to alhamdulillahi tunda sanadiyan haka mun samu alkur'ani mun samu digiri kuma computer science mun yi boko alhamdulillah mun gode ma Allah amma kuma ai an ci wahala duk wanda kaga ya je wani wuri karka tambaye shi wahalar da ya sha to in kana so ka samu wisdom ka kai wani wuri a rayuwa dole ka yi hakuri to haka gidan aure yake me yasa ne wannan shimfidan shine so da yawa maza ko mata sukan kalli me suke mora da wance ko me nake samu a wurin shi ba haka abin yake ba ‘ya'yan kunnan su ake kallo akwai arzikin da ba kai in fasin Allah zai ma ba ‘ya'yanka zai ma akwai arzikin ka ɗanka za a ba kila baka haddace ƙur'ani ba ma sai ka ga ɗanka ya haddace da ƙananan shekaru kila akwai business inda kai ta yi baka ci riba ba amma kana zaune Allah zai ba ɗanka wani baiwa da ɗaukakar da duniya ma sai ta amfana da shi ba kai ba kai kuma sanadiyan shi za ka huta to Allah yana yin wannan ballantana ba abu mai daɗi kamar ka juya ka ga ɗanka a ban ƙasa zai alfaharin da mahaifina da mahaifiyata suka yi min kaza wannan kaɗaya sai sa a haƙuri a zamantakewan aure abu na gaba shine babba abin da ke janyo matsala ta ɓangaren su kuma mata na faɗi namu maza annan sulasula ya faɗi muna auren mata saboda kyau saboda dukiya saboda matsayinsu amma mu nemi mai addini saboda annan sulasula ya san yadda muke kuma in ka kalli wancan abin da aka gabe karewa me nake nufi shine idan kyau kake nema yanzu ka ga mace kyakkyawa ta wuce sai kana tunanin kai wance ba wanda ya kai ta kyau zan neme ta insha Allah kafin ka kai NDA bus stop sai ka ga wanda tafi ta kyau shikenan ka zama na mamaje sarkin mata da kaga wance ka bi kaga wance ka bi har sai an zo ana cewa shike neman wance ta ai za ku sha maki wallahi zai gudu bai ga wanda ta fita bane kuma ilai sai kaga ya gudu to kaga wannan bai zamto akwai kamala da girma ba to haka su ma mata yanda muke da namu laifin su ma suna da nasu matsalar su ma annabi sallallahu alaihi ya san da hakan sai ya ce da su idan wanda ya zo neman ku kun yadda da addinin shi kun yadda da ɗabi'un shi manzo Allah sallallahu alaihi yake kakku wasa ku bashi aure idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda ya zo nema aka yadda da addinin sa yake gane addinin mutum yana zuwa makaranta ko masallaci ya karatu yana koya a wurin wani to alhamdulillah yana da addini ko a ɗabi'u fa ya ake ganewa hanya biyu suwaye abokan shi suwaye makwabtan shi a tambaye su amma makwabtan fa ya zamto masu tsoron Allah dan yanzu haƙin makwabtaka kuma ya lalace wani ma bai san ka amma kuma ba zai faɗi alkhairin ka ba to amma in aka tambayi a kalli suwaye abokan mutum kowane mutum akwai wanda ya shaku da su akwai wanda suke mai tasiri a rayuwar shi kowane ne shi to sai a kalli waɗannan mutanen ya suke idan mutanen kirki ne to wannan mutumin mutumin kirki ne idan suka zamto ba mutanen kirki ba to duk yanda yake pretending akan wani abu wallahi shi ma ba mutumin kirki bane saboda abota bai taba yiwa ayi abota sai idan hali iri ɗaya ne sai idan halin mutane iri ɗaya ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ce in an samu wannan a ba mutum aure yace idan fa ba ku ba irin waɗannan aure ba to za a samu barna a doron ƙasa mai yawan gaske za a samu barna mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo dukiya a ciki ba kamar yadda ya kawo a mace saboda ita mace da kuke gani kusan ko da yaushe akwai arziki tare da ita shi yasa kada ka taba regretin dan an haifar maka ɗiya mace duk wanda kaga Allah ya kawo mace gidanka an haifa maka mace ko ka auro mace to wallahi tallahi ka sani arziki ya shigo gidanka ita mace ba ta zuwa da komai in ba arziki ba saboda akwai arziki da yawa a tare da ita saboda za ta janyo maka abin da ba ka tsammani na arziki Allah suwan ta'ala da ya tashi faɗan kyauta na haihuwa da baiwa da arziki a da ke ƙarƙashin haihuwa da ‘ya'ya mata ya fara duk da a wani wuri ya ce a rujalu ƙawamuna alan nisa maza na gabe da mata wannan a wurin gwagwarmaya ne da faɗi tashi da shugabanci amma in an zo maganan arziki da mace Allah yake fara saboda ya ce lillahi mulku samawati wal ardh mulkin sammai da ƙasa da kuke gani duka na Allah ne ba wanda isa ya ja da su in ba shi ba ya khuluqu ma yasha'u Allah shike halitta abin da ya ga dama sai yace ya habu liman yasha'u inasan ku ji maganan nan yana ba da kyauta in aka ce alhiba hibatun yana nufin kyautan da ba za ka iya biya ba idan mutum ya maka kyautan mota ya maka gori ba sai ka jefa mai makullin shi ba kuma ka yi gaba shi kenan in Allah ya so a gaba sai ka samu ta da tafita idan mutum ya maka kyautan gida ya maka gori za ka iya fita ka ce karɓi gidanka ban sosai ne to amma za ka iya kyautan Allah ya maka kyautan lafiya za ka iya mai gori za ka iya mai da za ka iya ba ya ma kyautan numfashi za ka iya cewa karɓi numfashin shi kai ka san da za ka wuce in kai haka to da Allah ya tashi maganan kyauta mai girma wanda ba za a iya biya ba sai ya ce yana ba wanda ya ga dama kyautan ‘ya'ya mata sai fara da mata shi da abinda nake so ku gani sannan ce wa ya habu liman ya sha uzzukur ko kuma ya ba mutum kyautan ‘ya'ya maza zalla ban da mata ya ce auyu zawijuhum zukuranan wa inasa ko ya baka kyautan mazan da mata ya haɗa ma ‘ya'yanka akwai maza akwai mata ya ce wa ya ji aluman ya sha wa ƙima yana sa wanda ya ga dama ma ba zai haihu ba kwata-kwata amma don karka ɗauka da matsala don an maka ɗaya daga cikin waɗannan sai ce innahu alimun Allah masani ne yana sane yayi ba kuskure ba ne ƙadirun kuma da ikonsa ne yayi akwai hikima a cikin haka to abinda za ku kalla sai malamai suka ce daga cikin albarkan ɗiyamace shi yasa sai Allah ya sa ta a farko ya ce Allah na ba da kyautan ‘ya'ya mata ga wanda ya so da haka suka ce mace arziki ne don sai da aka kawo ta kafa aka kawo namiji sa ta a gaba ya nuna Allah ya ba ta fifiko a nan wurin to kun ga abin da nake so in ce shine a ƙarshe a duk wanda aka ya zo a neman aure ba a duba tarin dukiya ana duba dama ne menene dama zai iya rike ta zai iya ciyar da ita zai iya ba ta matsuguni wannan abu ne wanda musulunci ya sa a sharaɗi kafin a yi aure ba shi nake magana ba wannan shari'a ta faɗa shi za a bi amma cewa sai mai kumban susa a bincika a ji shin account ɗin shi na naira ne kawai ko yana da ta dala kun fahimci magana wannan abin ya ja matsaloli da yawa ina yawan faɗa ina da aboki da yake da cosmetics haka wurin provision store haɗe da cosmetics wata rana ce in raka shi ya je ya saro kaya muka je babban wuri da zai sari kaya sai sun saba da mai saidawa sai ce mishi ga wani sabon mai da ya shigo ka siya sai ce a'a ni na san abin da mutane na suke so kun san dan kasuwa zai iya sanin shuga ke saurin karewa ko gishiri me zai siyo da yawa sai ce na san irin man da mutane na suka fi siya sai ya ce wallahi za su siya wannan sosai ya ce na gaya maka na fi sanin mutane na ce ai ni ma na san me zan saida maka ne ya ce ka siya na baka sati ɗayan bai kare baka dawo da shi sai na ce mishi kai ko me yasa ka nace da yawa haka sai ce malar rayuwar da ta koma ƙarya ne bari ka ji yace kaga maza da suna zuwa su a riga su a mota su ma mata ƙarya in namiji na son mace sai rinka aran mota yana aran riga har sai ta aure shi sai ta shigo sai ta ga ko keke ma bai da shi dan san bane kun fahimci magana matan na son karya sai mazan suke musu karyan da suke so shikenan yace to yanzu mata sun gane ba su kallon motanka ko riganka me suke kallo yace fatan jikinka yanzu suke kallo su gani kai dan hutu ne ko wahala kake sha kun ga ta canza cycle din ya juya ko yace to yanzu maza sun gane mata na kallon fatan su su ma sai suka koma shafa wannan man da kake gani shi baya bleaching amma ƙarya ne a ce kana wahala in kana shafa shi kenan sai suna shafa man su ba bilicin suke ba amma man na sa jikin mutum ya kulkul sai a dauka dan hutu ne sai ta shiga sai ta ji wuta kuma an samu matsala to abin ya kai yanzu har allura maza suna yi saboda jikin su ya kyau saboda mai mata na kallon fatan su kafin su yadda su aure su to kun ga wannan ba a so a gina rayuwa akan irin wannan ana so a gina rayuwa ne akan gaskiya wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi wanda kaga ya rasa Allah ne bai bashi ba kuma wanda kage bai da shi a yau wallahi gobe fa mawadaci ne shi haka wanda kake ganin ka rudi da wadatan shi in Allah ya so gobe fa sai kaga ke nema a wurin wani an yi haka da yawa to so da haka yin uwa musulmi eh muhadarar tawo ko nasiha ta hatsin bara ne in kun kula kawai ina ta tattaro duk abin da ya shigo ne ina mika muku amma ina fatan zai amfane mu to dan haka nan shawara ta gare mu a karshe ƴan uwa musulmi ga mu maza dangane da mata mu zamto masu haƙuri na ɗaya kenan na biyu mu ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mana so da yawa mace za ta munana maka amma ya kamata ka tuna ita mai rauni ce in ka ce za ka rama munanawanta cutar da ita da za ka yi ita ba ta da hankalin da za ta gane haka amma kai za ka gane akwai abin da mace za ta yi maka da za ka ja da baya kawai wani abu ya taɓa ta a ranar za ta gane irin kariyar da kake ba ta amma sanda kake ba ta kariyan ko gode maka ba za ta yi ba bari ma za ta yi ma korafi ne akan ba ka yi to wannan kai as a leader ya kamata kana iya jure irin waɗannan kana iya haƙuri da su sabili da su mata za su gane me nake nufi ki kaddara mijinki da kike matsa mishi akan abin da bai taka kara ya karya ba kina ganin bai miki ba kina ganin ke dai wallahi an barki a baya ko bikin nan ma dan ankon da ake sai dai kai a ce kaza kai ta ma kaza wannan duk korafin da kike yi inda zan tambaye ki ranan da ya tafiya baya gida aka ce ya je Lagos ko zai saro kaya sai kika ji an ce an tara hanyar birnin gwari an kama wasu wallahi kina cikin wanda dole hankalin ke tashi wannan dai da kike ganin kaman ba kowa din ba to yanzu kuma za ki jikin damu o yanzu ni wani to Allah dai da shi lafiya ba don halin shi ba wai ka ji ba don halin shi ba to amin inda zai dawo lafiya an yi mai wuyan to akwai irin wannan mata su sun sa abin da nake faɗi to haka ya kamata mu maza mu zamto sannan kuma abu na biyu mu kokarin ɗaura iyalanmu akan abin da Allah yake so ko da ba shi suke so ba wata rana za su fahimce mu saboda mata suna da raunin tunani in an ce za a biye musu za a yi ta lalata abubuwa bayan an yi haƙuri da su to akan kuma a ja da baya wurin ɗora su akan abin da ya kamata wani abin za ka ɗauki shekara goma sha takwas kana yi ma yaro kafin ya gane kana son shi zai je makaranta ya ƙi zuwa za ka kai shi dole wata ran ma ka haɗa mai da bulala wata ran kaza ran da ya karbi digiri din shi na farko in ka duba project din shi zaka ga acknowledgement din shi kai yake fara gode ma da mahaifiyarsa amma kar ka manta kai ne ka zane shi ka kai shi aji a lokacin yana ganin kai baka san shi to haka rayuwar take to haka mata shawara ta gare ku dole kuma ku yi haƙuri Allah ya halice ku da yanayin da ku da kyoye da haƙuri fiye da maza kuma kar ku ɗauki rayuwa duk abin da aka yi miki sai kin rama wannan abin na cutar da mata da yawa ki gane wani abin da za a yi miki mara daɗi a ‘ya'yanki ne Allah zai huce miki wani abin ma aljanna ce Allah zai saka miki da shi to kar ki zamto mace mara haƙuri ki zauna da mijinki wannan mijin naki da kike ganin kaman bai yi ba wallahi wata na a gefen hanya da za ta same shi a guje me kike ce mishi wuf ko me a facebook naga ana tayayin wani abu ana wuf wuf wuf an yi wuf da an yi wuf da namiji namiji ya wuf da mace ta dai ba hankali dan wani wuf din fadi za a yi to amma wannan namijin da kike gani Allah ya baki kike korafi wallahi da yawa suna neman irin shi ba su samu ba to ki zanto mai hakuri da mijinki kuma ki sani mata ku sani ku kiyaye wannan in zan rantse muku ba zan kafara ba babu wani gidan auren da ba matsala a cikin shi ba wannan gidan ba wannan gidan duk gidan auren da kika sani a yau akwai problem a wannan gidan kawai na wasu ya fi na wasu yawa ne na wasu ya fito an ji na wasu bai fito an ji ba amma definitely akwai damuwa sai dai ya danganta ga yadda masu gidan suka yi handilin damuwarsu to kar ki ɗauka za ki auri namijin da ba zai ɓata miki ba dole sai dai ke haƙuri haka shi ma namiji dole mace za ka ci da ta kai mata komai kuma ta saba maka wani wurin ma haƙuri za ka bata duk da kai ke da gaskiya don ba za ta fahimce ka a wannan lokacin ba sai a nan gaba so don haka wannan in mun yi zai taimake mu mu samu gidan aure masu kyau zai taimake mu samu zuriya ta gari kuma ku sani wannan shine ƙarshen abin da Allah da manzansa suke so a samu duk gidan da aka ce yau an samu ɗa na gari a gidan wallahi ko ba ku da kuɗi da yawa account ɗinku ku gode ma Allah in dai an haifi ɗa a gidan kuma ɗan nan ya siffanci da addini to kun ci nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan rufe da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza mata ibn adama in qata amaluhu illa min thalath duk mutum da kuke gani a duniya yana mutuwa komai nashi ya ƙare sai abu uku na farko ya ce sadakatun jariya ko dai ka bar wani abu mutane na amfana da shi na sadaka to ladan kananan har a tashi kiyama kana samu na biyu ya ce au ilmun yuntafa bihi ko ka bar wani ilimi da mutane za su amfana da shi to ladan ka yana nan har abada na ukunsu wanda shine dalilin kawo hadisin ya ce auwaladun salihun ya da lahu ko mutum ya bar ɗa nagari wanda wannan ɗan zai ɗaga hannu ya maka addu'a ya ce Allah ka jiƙan mahaifina Allah ka jiƙan mahaifiyata Allah ka gafarta musu to idan mutum yi wannan annan sulasu ya ce ka ci riba ma'ana ko da baka da babban gida abuja ko da baka da mota mai numfashi shi dai Allah a wurin shi sakamakon ka ita ce aljanna ranar alkiyama to duk ko musulmin da za a ce an tashi kiyama ya waiga ya ga sunan shi a cikin ƴan aljanna to la wannan mutum ya ci nasara duniya da lahira ko da ya rayu a duniya riga ɗaya kada yake da ita bai da komai na tarkacen duniya to a wurin Allah dai faqad faza fawzan azima ka ci nasara mafi girman nasara da aka yan uwa ku yi hakuri mu bi Allah mu yi abin da Allah yake so wata rana fa sai labari na ganin a yi hakuri zan takaita a nan da abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mi tarayya alada wanda kuma ne kuskure Allah wadakin sarki ya yafe mun ni da ku wannan aure da aka yi Allah ya sanya albarka a ciki Allah kuma ya sa mu gama lafiya wanda suke da aure Allah ya ba su zaman lafiya ya ba ya mazuriyansa albarka wanda ba su da aure dan kila akwai marasa shi ko ko da na san NDA kowa na da aure kila NDA tunda ban san ko doka ne a wurinka ba ku kun sa akwai gidan soja akwai doka kwarai da gaske o akwai masu bukatan gari to masha Allah to to kaga mazan duniyan kenan to wanda suke bukatan gari Allah hada su da nagari su ma matan kuma Allah ya ba wanda ba su da shi nagari wanda suke ciki Allah ya zaunar da su lafiya Allah kuma ya samu gaba duniya lafiya ana dauka sojan yi ɗaya kenan ashe military din an samu shi ma an samu ci gaba kwarai da gaske ta Allah ya sanya albarka Allah in ya baku karin ya baku abin da zai wadata ku ku rike su da amana Allah kuma ya zaunar da mu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayi to to shi mu dan buge yaushe muka yaushe aka fara dan takaitaccen nasihan nan amma idan muka lura duk abin da malam ya ce kaman an wuni ne ana ba da ilimi kuma kun san saboda yanayin lokacin da mun ba malam lokaci da yawa zai ci gaba da ba mu abin da ya sawaka daga gare shi kamin amma ba abin da za mu ce illa malam Allah ya ci gaba da tsare ka malam Allah ya ci gaba da budi da kuma wace rana ne sanya albarka cikin abin da muka ji kuma wallahi ba rana bayan haka ba kamin mu sa ba tukuna karbi tambayoyi ɗaya ko biyu haka daga wajen bangaren maza ko mata akwai abin da nake so na jawo hankalin iyaye da kuma mu samari haka haka dai ga iyaye yana da kyau ku lura da tarbiyyar da kuke ba wa 'ya'yanku saboda idan ɗanka ya zama nagari kai za ka yi alfahari da shi idan ya zama koma bayan haka kai za ka yi kash da ma ba ɗanka ba ne so kuna tura mu zuwa makarantu da dama mu je mu yi karatu na islamiyya da boko yana da kyau ku ku dinga supervising din mu duk da cewa ba ku kasa- ba ku kasance da mu ko da yaushe ba amma iyaye mata ko da yaushe muna tare da ku ya kamata ku dinga kiyaye haƙƙi ne akan ku mun ga malam Allah ba shi ikon zuwa nan kuma alhamdulillah malam na ji labari cewa yana da ɗa tun ina ga in ban kuskure ba ɗansa na shekara shida ne ko bakwai ko takwas ne dai. tara da wata takwas ya haddace Qur'ani. Kun ga wannan kun san ba karamin ta IM ba karamin aiki bane malam yayi. Abun alfahari ne a ce yau ku duba muna yawancin mu a nan shekaru sun jajja sosai amma yau ko da izu dan biyu ne in aka ce kada kowa ya tashi sai ya dan kawo izu daya ko biyu haka a tabbatar kowa ba mai tafiya sai dai yan kaɗan ko ba haka ba to amma gaskiya tun da mu ba mu samu mun yi ba ko tun da iyaye ba su samu sun kai ga wannan lokacin sun yi wannan al'amarin ba sannan to ƴaƴansu sai su jajirce su sa su ba su wannan ilimin ba tare da ɓata lokaci ba zan ƙara jawo hankalin mu malam ya jawo aya game da kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wannan ya jawo mun hankali ga annabawa guda hudu iri hudu na annabawa akwai daga cikin annabawa wanda Allah ya azurta su da mata kawai ƴaƴansu mata ne kawai wa zai ga mu wani annabi ne kuwa wata Musa dan dubu ɗaya mu aje dubu ɗaya wanda ya bada ansa eh wani annabi ne wanda duk yaransa ma- mata ne to assignment personal assignment a ka faɗa musu dai annabi lut ko Annabi Lut, duka matan shi sun kasance me? A duka yaransa sun kasance mata. Wani ya jawo ayan su alhamdulillah sai a ji a bincika. Haka nan kuma akwai annabin da Allah ya